من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وتمسكوا بدينكم فإنه الحق من ربكم ولا يستظلكم الشيطان فإنه عدو لكم ولا تغتروا بزينة الدنيا فليست مقركم واعملوا للآخرة فإنها داركم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير أيها الناس من أصول اعتقاد المؤمن إيمانه بعداوة الكفار والمنافقين للمؤمنين وذلك لأن الولاء والبراء يبنى عليها وهي عداوة أزلية أبدية أما كونها أزلية فإن الكفار من كل الأمم وعلى مر الأزمان نابضوا الرسل وأتباعهم ووصفوهم بأشبع الأوصاف وحاربوهم أشد محاربة فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام سخر منه قومه ورموه بالضلال وهددوه بالرجم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ولما أغرقهم الله تعالى شفع نوح عليه الصلاة والسلام لابنه فلم يقبل الله تعالى شفاعته فيه لأنه مات على الكفر والعداء لله تعالى قال نوح إنه لي قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين فانسى عوق وانقاد لأمر الله تعالى ثم وصفوا هودا عليه الصلاة والسلام بالسفاهة وبالغوا وبالغوا في تكذيبه حتى أهلكهم الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتحالفوا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام قال تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وهددوا شعيبا بتشريده من بلده قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو, تعودن أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين وكادوا أن يرجوه حتى الموت فقالوا لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وقال فرعون للمؤمنين لأقطعن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وفعل ما هددهم به وهم ثابتون سابرون عباد الله والكفار من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآذوا موسى عليه السلام أذى شديدا وعيروه واتهموه كذبا وزورا حتى قال موسى عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر الحديث أخرجه الشيخان وحاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله تعالى إليه وحرقوا المؤمنين برسالة عيسى وحرقوا المؤمنين برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام في الأخدود وهم أحياء وطاردوا المؤمنين برسالته في كل مكان ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون وآذوه وعذبوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقتلوا عددا هم كما عذبوا بلالا وخبابا وماتت سمية وزوجها ياسر تحت التعذيب وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ووصموه بالجنون واتهموه بالسحر والكهانة وضربوه فأدموه وخنقوه حتى كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم وتآمروا على قتله فنجاه الله تعالى منهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكذلك كذبه اليهود وآذوه مع علمهم بصدقه ونبوته كما بشرت به كتبهم وأخبر الله تعالى في كتابه في كتابه الكريم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولذا حاول بنو النضير قتله فنجاه الله تعالى منهم فأجلاهم من المدينة ونقضت بنو قينقاء وقريظة العهد معه صلى الله عليه وسلم ووضع السم له يهود خيبر فمات من أثره بعد سنوات أربع من الألم هو بآبائنا وأمتنا عليه الصلاة والسلام فهذه عداوة المشركين وأهل الكتاب إلى أهل الإسلام منذ الأذل ومع كل الرسل أتباعهم إخوة الإيمان وأما بقاء عداوتهم الأبدية فقد أخبر الله تعالى عنها في القرآن سبحانه وتعالى خالق البشر وهو أعلم بما في صدورهم قال الله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال تعالى في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وفي كفار أهل الكتاب قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وما المخرج, وما المخرج يا عباد الله المخرج هو تقوى الله عز وجل والاستقامة على الطاعة واجتناب العاسي والحظر في المعاملة معهم والاستعداد بما أمكن من قوة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر مريو ذات تتوناني أكان ƙiyayyar kafirai ga musulmi irin tsananin adawa da ƙiyayya da fito na fito da duk wanda yake amsa sunan kafiri yake ga dukkanin wanda yake amsa sunan mulmi bayan Allah mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mai masa biyayya mai ko gamgam da addininsa domin shi ne gaskiya da ta zo mana daga Ubangijinmu kada shaidan ya zamar da mu ya kauta da mu daga wannan tafarki miƙaƙe domin shaidan makiyi ne mai bayyana ƙiyayya a gare mu kada ƙawar duniya da ƙyalen duniya ya ruɗe mu domin duniya ba matabbata ba ce mu yi aiki domin lahira shine gidanmu na dindindin Allah maɗaukakin sarki ya samu a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku mutane lallai alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala gaske ne kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada kuma mai ruɗi ya ruɗe shi ne shaiɗani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai shaiɗan maƙiyi ne a gare ku kuma ku riƙe shi a matsayin maƙiyi domin yana kiran tawarsa da ‘yan ƙungiyarsa da ‘yan inasa inasa don su kasance tare da shi a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu ya ku mutane lallai daga cikin asalai na itiqadi da kowanne musulmi ya kamata ya ƙudurta a cikin zuciyarsa daga cikin itiqadin da kowanne mumini ya kamata ya ajiye a cikin ransa shine imani da gaba da ƙiyayya da fito na fito da kafirai da munafukai suke wa muminai wanda wannan gaba da ƙiyayyan uwana masu albarka da suke mana abu ne da yake tun a da can haka yake a yanzu haka zai zarce har zuwa lokacin da Allah zai naɗe ƙasarsa isa daga cikin abubuwan da ke na dole na wajibi waɗanda ake ɗora addinin musulunci a kansu ya zauna in ba shi ba musulunci shine akwai alwala'u walbara alwala'u shine lallai ka ji soyayya da jibinta da taimako ga dukkan wanda yadda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ka ji kana son sa kana ƙaunarsa kana so ka taimaka masa kana haba haba da shi wannan dole a gare ka sannan ka ji ƙiyayya da rashin so ga dukkanin wanda baya son Allah baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fito na fito da addinin musulunci yake ƙoƙarin ba ganin bayan addinin musulunci yan uwana masu albarka kafin imanin kai cika dole ne wajibi ne sai kai imani da wannan shi yasa lallai ne mu sani cewa wannan abu ne da yake tun a da haka kuma yanzu ma haka yake za mu koma baya a tarihi yan uwana masu albarka mu kalli adawa azaliya da kafirai suke wa musulunci tun daga kan manzanni na farko da mabiyansu sannan mu dawo yanzu mu ga abin ya yake mu fara da manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya fara aikowa ga mutane a doron ƙasa bayan bayyanarsa da kiransu da ɗan hankalinsu su daina bautar gumaka su bautar Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai na farko sun masa izgili sun jefe shi da ɓata qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin suka ce da annabi Nuhu alaihi salam lallai mu muna ganin ka kana cikin bata batan ma mabayani suka ga annabin Allah Nuhu haka sannan a sun yaƙi annabi Nuhu alaihi salam sun tsoratar da shi sun masa barazana da za su jefe shi su kashe shi suka ce kalula illam tanahi ya nuhu la takunanna min al mardumin ya nuhu alaihi salam matukar baka daina wannan wa'azin ba matukar baka daina aibata gumakan mu ba matuƙar baka daina kiran mu zuwa ga kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki ba za ka kasance daga cikin waɗanda za mu jefe za mu jefe ka lahira irin barana ta kisan kai da suka yi wa annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda kafiran yanzu suke kowanne irin musulmi a ko'ina a duniya barazana kisan kai idan wani abu ya taso lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam ta hanyar ruwan dufana suka halaka gaba ɗaya annabi Nuhu alaihi salam ya yi ƙoƙarin neman ceto wa ɗansa wanda shi baya kan addinin annabi Nuhu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓi ceton annabuhu alaihi salam ba game da ɗansa me dalili saboda ɗansa ya mutu akan kafirci da ƙiyayya da fito na fito da subhanahu wata'ala da addinin da Allah ya aiko mahinsa duk shigar annabi nuhu a wajen Allah duk bautar Allah da annabi nuhu yayi babu dare ba na tare da cewa manzansa ne ma ya roƙi ceto wa ɗansa Allah maɗaukakin sarki ce ba zai karɓa ba me dalili saboda ya mutu yana ƙin Allah ya mutu yana gaba da Allah yana fito na fito da addinin da addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin littafin sa mai tsarki qala nuh annabi nuhu alayhi salam Allah madaukakin sarki ce masa nuh ya kai nuh innahu laysa min ahlik wannan da da kake nema masa ce to lallai baya cikin iyalanka iyalanka ne na jini amma ba iyalanka ne na addini ba yanzu kun raba da shi tunda mutuwa ta raba ku innahu laysa min ahlik Allah subhanahu wata'ala ce innahu amal ghairu salih shi aiki ne Allah madaukakin sarki ya kira shi ma da mazdarin gaba daya shi aiki ne ba nagartacce ba ma'ana ya aikata aiki ba nagartacce ba mafi munin aiki shi shirka ga Allah subhanahu wata'ala akan ta mutu Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun ya nuhu kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi akan inni a'iduka inna maka wa'azi ya kai nuhu alayhi salam an ta kuna min jahilin kada ka kasance cikin waɗanda ba su sani haka Allah madaukakin sarki ya ga annabi nuhu alaihi salam ko da ya nemi ceton ɗansa wanda ya mutu yana gaba da Allah subhanahu wataala to haka annabi nuhu alaihi salam ya kare rayuwarsa mutane sun masa barazanar kisa sun masa barazanar jewa duk wani abin da ka sani mara kyau sun annabi nuhu alaihi salam wannan shi ne adawar da ke tsakanin musulmi tun farko da kuma kafiran da ba su imani da Allah ba haka al'amari yake tun daga farko yan uwa har zuwa ƙarshe ‘yan uwana masu albarka mutanen annabi hudu alaihissalam sun yi fito na fito da shi mutanen annabi nuhu alaihissalam mutanen annabi hudu alaihissalam sun yi fito na fito da shi sun kai matuƙa wajen ƙaryata shi har sai da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su tukun Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tilka ad wancananka su ne adawa mutanen annabi Nuhu wanda Allah subhanahu wata'ala ya aika musu annabin Allah Hudu ya kiraye suka ƙaryata shi suka cutar da shi suka yi masa barazanar kisa shi ma Allah madaukakin sarki bayan ya halakar da su ya ce wa tilka'at waɗancananka wanda suka bata sun shuɗe su ne fa'adawa jadu bi ayati rabbihim sun yi musayya sun yi fito na fito sun yi taurin kai game da ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu sun saba wa manzanninsu wattaba'u amra kulli jabbarin anid suka bi umarni na dukkan wani mai taurin kai mai kaucewa dokokin Allah subhanahu wata'ala haka nan annabi salih alaihi salam mutanansa da ya kiraye su zuwa ga Allah yayi musu gargadi da bautar gumaka da bin dokokin Allah subhanahu wata'ala akwai wasu takadarai mutane a cikin su wasu guda tara waɗanda mutanen garin magana su suke ji وأن في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون wasu mutum tara ne su ne mala'u su ke jin maganarsu suka yi mitin tsakar da suka yi rantsuwa a tsakaninsu da yarjejeniya akan za su dare su je su halaka annabi salihu alaihissalam da shi da iyalansa gaba ɗaya eh musu saboda kawai ya ce abautawa Allah madaukakin sarki suka ce idan safiya ta yi sai su shiga masu jaje su rantsuwa su ce su ba san abin faru ba haka Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul naml qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu ahlahu thumma lanqulanna liwali ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiquna Allah subhanahu wataala ya ce taqasamu billahi suka ku yi rantsuwa da Allah mu yi rantsuwa da Allah mu yarjejeniya gaba ɗayan mu lanubayyitannahu wa ahlahu zamu badare mu diddike mu halaka shi cikin dare shi da iyalansa duka mu shafe su mu huta da la ilaha illallah mu huta da kira zuwa ga tauhidi wannan shine shirin arna a duk lokacin da suka samu dama akan mu kira ga tauhidi wa haka suka yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mugun tanadi suka ce kuma thumma lana qulanna liwalihi sannan mu gaya wa majibinta al'amuransa ‘yan uwansa na kuma ma shahidna mahalika alihi ba mu san yadda aka yi mutu ba ba mu halicci inda aka kashe shi ba ba mu san ma me ya faru ba mu ma jaje muke muna neman wanda ya kashe shi munafinci kenan kuma ki rantsuwa su ce wa inna la sadiquna lallai abin da muka faɗa din nan babu hannun mu a ciki gaskiya muke faɗa ba ƙarya muke yi ba amma Allah subhanahu wataala ya kare manzansa a alaihi salatu wassalam annabi salih ba samu dama a kansa ba sannan sun yi wa annabi sun yi wa abu shu'aibu barazana ta cewa za su kore shi daga garinsu in dai bai daina kira zuwa ga la ila illallah ba yan uwa ku rinka tattara abubuwan da waɗannan kafirai suke wa annabawa da mabiyansu kisan kai ƙage kora daga gari duk wani abin da suka san cewa za su cutar da mutum za su yi matuƙar kana kira zuwa ga tauhidi wannan shi ne ɗabi'a da hali ta farko ita ce ɗabi'a da hali arnan yanzu ita ce kuma abin da zai ci gaba in dai mutum arna ne wannan shi ne ɗabi'arsa in aka ce arnanci kuma ya shafi duk wata duk wani arci da ka sani sawa'an yahudawa ne nasara ne majusawa ne mushrikai ne duk ɗaya ne alkufur milla wahida shi kafirci addini ɗaya ne duk ɗaya yake haka suka yi annabi shu'aibu alaihi salam ba zana cewa za su kore shi daga garinsu alal mala'ul ladina takbaru min qaumihi waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanen annabi shu'aibu suka ce da shi la nukhrijannaka ya shu'aibu wal ladina amanu ma'aka min qaryatina lallai za mu kore ka za mu fitar da kai da kai da wanda kai imani tare da kai daga garinmu sai ka same sharadi cewa aula ta'udun da fi millatina abinda zaka yi mu kyale ka shine guda ɗaya ka dawo zuwa ga addininmu shine kawai ka dawo zuwa ga addininmu ya ce al'awalau kunna karihina ko da ba ma bukata ko da ba ma so dole sai mun dawo addinin naku to haka yi wa annabi shu'aibu barazana daga ƙarshe da suka ga abin yaƙi ci sai suke masa barazana cewa wallahi da ba dan danginsa ba da iyalansa da suke garin ba wallahi ma da sai sun jefe shi walau la rahaquka larzamnaka ma anta alaina bi aziz suka ce wallahi da ba dan kana da ƴan uwa da yawa a garin nan ba da ba dan muna kallon su wane da wane ba wallahi da tuni mun jefe ka da tuni mun kashe ka dan kai ba kowa bane a cikin mu ba wani mabuwayi bane da da zaka gagare mu a cikin mu haka suka ga wa annabi shu'aib alaihi salam yan uwa mai laifin sa saboda ya tauhidi yana masu albarka haka fir'auna lokacin da annabi Musa alaihi salam ya sa galaba a kansa lokacin da aka ribe ban ƙwarya tsakanin saharatu fir'aun da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ci galaba akan saharatu fir'aun wannan sa'atu fir'aunan gaba ɗayan su kai imani da annabi Musa mai fir'auna yace shi ma barazana ya musu da kisan kai yace law qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallimakum ajma'ina yace lallai sai na yayyanke hannayenku da kafafuwanku min khilafin asabe hannun dama kafar hagu kafar hagu hannun dama duk sai na yanke ku ya isa kenan a'a ya ce sun mala usalli bannakum a wata ayar sannan kuma za gicciye ku ne kurosin ɗinku duk ya karkashe su azma'i na gaba ɗaya barazana da fir'auna ya musu kenan kuma ya samu damar aikata wannan abin da ya aika wasu daga cikinsu yayin da su kuma suke tabbace akan imaninsu da haƙuri zuwa ga Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya razana babu wanda imaninsa ya rawa don ya ji an ce za a kashe shi sun san hanyar haka take duk wanda ya bita za a yi masa irin wannan barazanar da kisa ko da kora ko da cutarwa ko duk abin da za a iya masa dan uwana masu albarka lallai kafirai daga cikin banu isra'ila sun kashe annabawan Allah babu adadi Allah subhanahu wataala ya ba mu labari alqur'ani da yawa annabawan Allah suka rinka kashewa me dalili saboda kawai sun kira cewa a daina fawarin Allah abota Allah maɗaukakin sarki shine kawai laifinsu wa ma qabu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid shine kawai laifinsu annabi Musa alaihi salam wanda shi yafi shan wahala kwarai da gaske a hannun banu Isra'ila sun cutar da shi sun aibata shi sun kume shi tuhumomi marasa tushe dan ƙarya da ƙirƙire da ƙage da ɓata masa suna sun ce annan musa yana da gwaiwa sun ce an sha baya wanka a cikinsu sun ce annan musa duk abubuwan da za su ɓata masa suna su lalata shi sun yi wannan shine wannan shine hanyar da suke bi ta kenan idan kisan kai ya ƙi yiwa sai a yi mai kenan sai a ɓata maka suna sai a maka ƙage sai a maka sharri haka suke duk arna haka suke wannan shine ɗabi'ar su za su lalata wa musulmi suna su nuna musulmi 'yan ta'adda ne musulmi ba sa son zaman lafiya duk wani inda aka samu matsala musulmi ne musulmi ne 'yan boko haramun musulmi ne isis musulmi duk wani abin da yake mara kyau za a ɗauka a ɗora wa musulmi alhali babu ta'addanci a duniya da ya wuce ta'addancin arna ba a ta'addanci irin ta'addanci irin nasu ba to wannan shine ɗaya daga cikin ɗabi'arsu annabi Musa alayhi salam ya sha wahala a hannunsu shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tuno irin cutarwar da aka yi wa annabi Musa lokacin da mutanen Makka suke cutar da shi sai annabi ya ce rahimallahu Musa Allah ka jikan annabi Musa ya ce laqad uziya bi akthar min hadha tabbas an cutar da annabi Musa da cutarwa da tafi wacce aka yi min dinnan ya ce fasabar sai annabi Musa ya haƙuri annabi yana haƙurƙutar da ta nima na yi haƙuri kenan to wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi ɗan uwana masu albarka waɗannan dai kafirai cikin banu Isra'ila sun yi ƙoƙarin kashe annabi Isa alaihi salam amma Allah subhanahu wa ta'ala bai so hakan ta faru ba sai ɗage shi zuwa gare shi bar rafa'ahu Allah ilaihi sai Allah ya ɗage annabi Isa zuwa gare shi wanda su a aqida science shine an kashe annabi Isa alaihi salam amma mu musulmai mun san abin da Allah subhanahu wataala ya ce mana shine wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu annabi isa na nan zai sakko lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama da hadisin bukhari ya tabbata zai sakko zai rayu gwargwadon rayuwar da Allah ya kaddara masa sannan kuma ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki yayi mutuwa irin mutuwar da kowa yake amma annabi isa alayhi salam yanzu bai mutu ba yana sama can wajen Allah subhanahu wataala to sun yi kokarin kashe shi Allah bai ga dama ba me ya dili saboda annabi Isa ya yi kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala yan uwana masu albarka waɗannan kiristoci mabiya annabi Isa su ne suka yi wa musulmi mabiya annabi Isa kisan gilla a Ukhdud wanda Allah subhanahu wataala ba mu labari a cikin suratul buruj idhum alaiha qu'ud wa ma nabu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق suka hura wuta suka rinka jefa mutane a ciki kawai don sun imani da Allah wannan su suka yi wannan lokacin da arna suka samu dama akan musulmi uwa wannan shine abin da za su aiwata duk lokacin da suka samu wata dama akan wanda da suke imani shine abin da za su yi musu haka al'amarin yan uwana masu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi subhanahu wata'ala a cikin garin makka mashirkan makka sun iya tashi sun cutar da shi sun yi wa sahabbansa wanda suka yi imani da shi nau'i nau'i na azaba wasu daga cikinsu sun rasa rayukansu an kashe wasu daga cikinsu kamar yadda azabtar da mutane irin su bilal irin su khabbab aka kashe mutane irin su sumayya da mijinta yasir aka azabtar da ɗansu amma allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda gaba duk mai laifinsu shine sun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabin tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi ba su tsiyale shi ba sun masa izgili sun siffanta shi da munanan siffofi sun ce mahaukaci ne sun ce mai sihi ne sun ce boka ne sun ce mawaki ne sun faɗa duk wata kalma marasa kyau sun da ki manzan Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi har sun fitar masa da je tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sun shaƙe shi a bakin Ka'aba yana ibada har sai da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi so ya halaka sallallahu alaihi wa sallam sun yarjejeniya wa dansu sun yi mitin suka yi umarni a kashe manzan Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a kawo shi hayyan mayita ko a kashe ko a raye ko a mace a kawo shi suka sa raƙumi ɗari ga wanda ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai manzan Allah ya musu babu abin da ya musu kace abu Allah ne wannan su ne arna su ne kafirai su ne irin ita ce irin yayya da take tsakanin mu da su tun daga wancan lokacin har yanzu haka suka yi masa Allah subhanahu wataala ya ba mu labari yace wa iz yamkuru bika alladhina kafaru ya rasulullah tuna lokacin da kafirai suka yi maka makirci suka haɗu suka yi mitin suke shirya makirci yadda za su cutar da kai Allah subhanahu wata'ala ce li yuthbituka dan su kama ka su daure ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su fitar da kai su kore ka daga garin Allah subhanahu wata'ala ce wa yamkuruna suna kulla makirci suna shirya khadi'a wa yamkurullahu Allah yana shirya da zai kwance wannan mugun makircin da suke shirya maka wallahu khairul makirina Allah shine mafi alkhairin mashi mai mai da matanin makirci ga makira idan sun shirya shi dan uwana masu albarka shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cutarwar makka ta ishe shi ya jira ya dawo garin Madina tare da cewa yana da ƙarfi a garin Madina kusan duk gida a cikin garin Madina addinin musulunci ya shiga inda gida ne na inda gida ne na Larabawan garin Madina banda Yahudawa to sai dai kash an sami Yahudawa a can har kabila guda uku Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin su aka zauna aka yarjejeniya na zaman lafiya tsakanin sa da su akan ba za su taimaka a yaƙe shi ba shi ma ba zai taimaka a yaƙe su ba ba za idan wani abu zo wanda ya kamata a kara garin madina da shi su gaba daya su hada hannu a kara garin madina suka yarjejeniya a rubuce kowa ya yadda akan abin da aka yi na yarjejeniya amma dukkanin su sai da suka warware yarjejeniyar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dama Allah ya ba mu labari la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba za su taba kiyaye mu'mini wata yarjejeniya ta zaman lafiya ko yarjejeniya ta jini ba ba za su taba kiyayewa ba in dai kun yi sai sun karya banu nadir su suka fara warware yadinsu da manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi bal ma to suke su kashe manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya je unguwar su sulhu saboda wani da aka kashe yahudi annabi je yadda za a yi magana a biya diya suka ce to ga dama ta mu gashi ya zo me zai hana mu kashe shi mutanen da aka yi wacce yarjejeni da su a baya amma za su kashe manzan Allah wannan arna kenan yahudawa kenan Allah ya sanar da annabinsa annabi ya tashi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba unguwar wannan shi dalilin da annabi ya kore su daga garin Madina gaba daya fa ajlahum min al-madina annabi ya kore su sai banu qainuqa da banu quraiza su ma duk suka warware alƙawarin su da manzon Allah da aminci tsara tabbata a gare shi ta hanyar hada kai da kafirai da mushrikai dan su samu dama su kawo hari garin Madina su yaƙi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa suka buɗa musu hanya suka yarjejeni yadda za su ba su ba su shigo garin madina su yaƙi annabi duk ba wanda bai yi warware yarjejeniyarsa da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi to haka suke babu wata yarjejeniyar ke ji wallahi za ka yi da bai hudu ya cika ma ita haka Allah da ya halice su ya faɗa la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma wata yarjejeniya ta zaman lafiya ko ta ko ta tsagaita wuta ko ta mai ba da bai hude ba wallahi wallahi sai ya karya ko ta karkashin ƙasa ko a fili sai ya karya ta ba yahude da musulmi a'a ai babu wannan Allah madaukakin sarki ya kare ya uwana masu albarka yahuda sun fi kowa sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah a cikin alqur'ani ya ba mu labari cewa falamma ja'a ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu suka kafarce masa sun fi kowa sanin waye annabi ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu amma me yasa ba za su yi imani da shi ba saboda tsantsar hasada da ke cikin zukatansu yan uwana masu albarka yahudawa na khaibar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya je khaibar akwai wata mata mai suna zainab suka haɗa baki da ita suka ba ta nama na karfata ta kawo annabi suka sa dafi suka sa poison a cikin naman annabi karɓa ya ci ira da aminci tsara tabbata a gare shi duk dan su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sai lokacin da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi wa fati ya zo masa sai ban gushe ina jin makaki da radadin wannan poison din da na sha a Khaibar ba shi sa malamai suka ce daga cikin abin da ya sanadin rasuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan wannan poison din bayan shekara hudu bayan shekara hudu amma annabi yana jin makakin wannan poison din poison na bayhude saban da suke tare da annabi guda nan take suna ci suka mutu nan take suna ci suka mutu amma shi saboda wallahu ya asibuka minan nas Allah ya kare kayansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tashi ci gaba da harkokinsa amma ita ma an kashe ta nan take ita ma yan uwa yahudawa kenan kafirai kenan arna kenan haka suke tun a da har kuma yanzu yan uwa masu albarka wannan gabar tasu da kiyayya tasu haka za ta ci gaba da zarcewa wannan mun ba da labarin abin da ya faru a baya ne har yanzu kuma abin haka yake Allah da ya halicce mu ya halicce su ya san abin da ke cikin zukatan su yake ba mu labari to so ya mu da ba mu gaskata ba bai kamata kai sakaci ko kaɗan da abin da Allah ya gaya maka game da game da makiyinka ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lallai kafirai makiya ne masu bayyana iyayya a gare ku in ji Allah da ya halicce su in ji Allah da ya halicce mu ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku sake ku riki ababan shawara na kusa da ku wanda za ku buɗe wa cikinku min dunikum waɗanda ba ku ba kana musulmi sakataren ka arni sakatariyar ka arniya kana musulmi mai maka rubuce rubuce arniya ce pa ɗinka arne ne la tattakhidhu bitanatan min dunikum haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kada ku riki waɗanda ba ku ba bitsana asali a larabci ita ce rigar da ake sawa a ciki wacce take taba fatar jikinka kaga wanda ya san sirri kenan Allah ce to irin wannan kada ku riki wanda ba ku ba arna Allah subhanahu wataala ya faɗa dalili ce la ya'alunakum khabalan ba sa sassautawa wajen cutar da ku da ɓata ku da yin duk abin da zai jawo muku matsala a cikin al'amuranku la ya aluna kuma khabalan ba sa sassautawa Allah subhanahu wa ta'ala ce waddu ma anittum sai abu ne da yake musu daɗi suna so duk abin da zai wahalar da ku ya cutar da ku inji Allah madaukakin sarki sai Allah qad badatil baghdha'u min afwahim gaba da kiyayya ta bayyana karar abakunan su kuna ji abin da ake faɗa kuna ji irin kalaman da suke faɗa ko a satin nan an sanar ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam satin na saboda wannan faɗan na Jos ya fito ya zagi manzan Allah tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi sun san ba mu da abin so kamar manzan Allah tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi sun san ba mu da abin bi kamar alƙur'ani sai a fito a ɓata alƙur'ani Allah a alƙur'ani a jefa alƙur'ani a cikin masai ko a zagi annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kuma wallahi dole zuciyarmu ta so su dole halin ya tashi dole duk abin da za a yi ma a yi inda za a rinka zagin manzon Allah ira da aminci su tabbata a gare shi yan uwana masu albarka Allah ya riga ya ga mana cewa qadibatil baghdha'u min afwahim amma babban matsalar sai Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar gaba da kiyayyanmu da Allah madaukakin sarki bayyana mana su su kafirai sun boye ta a cikin zukatan zukatan su tafi girma ma'ana duk abin da suke faɗa fa nafila ne duk abin da suke faɗa akan mu ba komai bane Allah da ya halicce su ya san abin da ke cikin zuciyarsu ya ce abin da suka ɓoye a cikin zukatansu ya fi girma to yanzu ka kwatanta irin abin da suka ɓoye na gaba da ƙiyayya ga musulmi kai kuma kana musulmi kana goyon bayan arna kana gani suna da wani abin da za su yi maka ha'a wallahi kai ba musulmin kirki bane Allah subhanahu wataala ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce allazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum ya ku waɗanda kwai imani kada ku riƙi maƙiyana kuma maƙiyanku in ji Allah da ya halicce mu ya halicce su Allah ce kada ku riƙi maƙiyana wa aduwakum kuma maƙiyanku auliya a matsayin majibinta wanda za ku rinka sakan musu hannu wanda za ku buɗe musu hannu ku rungume su wanda za ku rinka abubuwa na jibinta juna tsakaninku da su Allah ce tulquna ilaihim bil mawadda kuna taransu kuna jefa musu soyayya zuwa gare su Allah ya ce kada ku yi wannan dan uwana masu albarka Allah ya ga mana abubuwa jewa game da Yahudawa a cikin Alkur'ani wadda kafirun min ahli kitab Allah ce da yawa daga cikin waɗanda ka bawa littafi za su so suna so law yaruddunakum ba'da min ba'di imanikum kuffaran dama za ku juye bayan imaninku ku koma kafirai haka suke so wannan shine abin da ke cikin zuciyar kowanne ma'abocin littafi Allah ce hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq hasada ce take kansu bayan gaskiya ta bayyana a gare su su babban abin da suke bukata mu ban namu addinin mu koma nasu ko baka ban naka ba ban abin da ke musu daɗi ka zama kai musuluncin baya gaban ka bai dame ka ba to wannan za ku zauna lafiya da su duk wanda kaga arna suna yabansa suna ba haba da shi kaje ka duba wallahi ba musulmin kirki bane wallahi wa rabbil ka'aba duk wanda za ga arna suna yabansa suna haba haba da shi nasu ne shi ba ruwansa mai zan zaman lafiya ba musulmin kirki bane ina gaya muku amma kai musulmin kirki ne wallahi ba sa son ka kwata kwata ba sa son ka to za su so a ba ruwanka da addini addini ma bai dame ka ba kwata kwata bai dame ka ba wanda irin wannan magana da ake ma gani suke an yi tsauri da me yasa za a ranka haka da sauransu wannan magana irin wannan hudubar da ake ba sa santa musulmi ne kuma yana musulmi ne kullum za su tara mabiyansu a coci suna zagin musulmi suna kushe musulmi da sauransu amma a masallaci idan aka gaya wa mutane abin da Allah ya ce annabi ya ce a cikin hadisi to kuma shikenan kai kai laifi kake munafiki ne kai ba musulmin kirki bane wa rabbil ka'aba kowa musulmin kirki bane munafiki ne Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wannan aya ce karara Allah subhanahu wata'ala ya ce yahudawa da nasara ba za su taba yadda da kai ba har sai ka dawo ka ba addinin su shine kawai yan uwa mai mafita mafita shine kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala da tsayuwa akan yi masa biyayya da kuma kaucewa sabawa Allah subhanahu wata'ala da fito na fito da dokokin Allah subhanahu wata'ala da kuma alhazar alhazar shi ne taka tsantsan wajen mu'amala da wanda ba musulmi ba tun da garinmu tura mulkin mallaka sun cuce mu sun zo sun gwama mu sun gwama tsamo waje guda baya da za a fitar da wancan shi ma baya da za a fitar da kai to ai taka zan wajen mala da juna ka san da wa kake zama duk lokacin da kake mu'amala da su ka rinka tuno ayoyin alkur'ani da ya gaya maka akan su ba a sakin jiki da arne kowanne iri babu laifi ai zaman lafiya wanda baya son fitina ai zaman lafiya da shi babu laifi addinin musulunci ya koya mana zaman lafiya da su annabi lokacin da ba su ware masa alƙawari ba yayi zaman lafiya da hatta yahu a garin madina amma dole ka rinka da ka tsantsan sannan abu na ƙarshe shine isti'dadi bima amkana min kuwa yin tanadi da abin da mutane musulmi za su iya na ƙarfi dole ne musulmi su tanadi yanzu me ya kashe me ya kashe musulunci a yan uwana masu albarka kalli ƙasashen musulmi muna da yawa amma mun zamto taron tsintsiya ba shara mun zamto ka gusa isayir kamar kumfar kogi ƙasashen larabawa kalla sun mai da amerika wata allah da ake bautatawa suna ganin ita za ta iya kare su manyan kasashen musulmi da muke ji da su abin kunya amerika sun zo sun kafa sansani a ciki sun gaito amerika wasu sun zo sun kafa sansani a cikin garuruwansu don su ba su iya yanzu kai kana da naka karfin kana bukata arna arna irin su trump su wasu ba su ba kariya lokacin da aka fara wannan yakin na iran da amerika da isra'ila ko kun san waɗannan sansani da suke garuruwan a su Saudiya su Kuwait su Bahrain su garin Dubai da sauransu duk waɗannan sojojin nasu ebe suka yi suka ba su da ginin su kawai ta harin da za a kawo musu kawai aje a kawo musu ba ruwansu mu da muke da alƙur'anin da ya ce mana wa iddu lahum mastata min quwwatin wa min ribatil khair mu da muke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ala innal quwwata ramyu ala innal quwwatar ram Allah ya Allah ya ce mana ku yi musu tanadi na ƙarfi sai annabi ya ce ƙarfi shine jifa sai yanzu duniya take tabbatar da me ƙarfin nan jifa da nukiliya da me America take take wa duniya barazana ne aslihatu dimaru shamil wannan nukiliya din ba shi bane shine take mutane barazana da shi ƙarfi na jifa Allah ya ga mana annabi ya ga mana kasashen musulmi kawai sun koma jin daɗi cin kaza da biredi a jaba ruwa abin duk sun yi katin katin babu wani zancen jihadi ko abin da ya kamata a tattare da su su kuma a gefe suna cin suna ta tanadi ina za a ce musulmi musulmi yana neman kariya daga arne ka san wannan kaskanci ai ya zo shi sa kalli kalli al'ummar musulmi kansa a gore yake wannan yana faɗa wannan wannan baya son wannan wannan haka kasashen duniya ta kalla kawai takara ake suwaye za su mamaye bangare kaza suwaye za su rulin ɗin bangaren addinin musulunci babu tanadi kwata-kwata duk ƙasashen duniya ƙasashen da musulunci yake amo ina ne suke da makaman nukiliya in ba Paki- in ba- in ba- in Pakistan ba ina ne Pakistan ne kadai saboda haka lallai musulmi mu kasance a cikin kulawa mu sani cewa arna yahudawa da nasara ba sa ƙaunar mu ba sa san mu kai ma dole ka ji ba ka san su ba ƙaunar su ba in ji ni ba in ji Allah maɗaukakin sarki dole ne wanda ya so a zauna lafiya sai a zauna lafiya da shi amma bai kamata yadda muke kaci ba kamar wani ba kamar babu abin da yake faruwa musulmi suna buƙatar haɗin kai suna buƙatar tanadi suna buƙatar komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin samun nasara Allahumma izil islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushkin wa dammir adaka ada ad-din وانصر عبادك الموحدين وهم يهوذة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واسع امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام وقوموا الى صلاه يرحمكم الله